على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأبي عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فردده إلي عند هاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم karatun mu na littafin riyadu salihin muna cikin babu adabi safar babi da yake bayani game da na dubba na tafiya wato na yin bulaguro a mun kwana a cikin babin ba mu karasa ba to yau za mu tashi akan hadisi na biyar insha Allah alhamdulillah kuma nan ne aka aje mu barkar zuwa ciyar muna maraba da zuwan shugaban karamar hukumar mutabari za mu tashi akan hadisi na biyar wa an sahal ibn amr an rawaito wannan hadisi daga sayyidina sahal dan amr wakila aka ce sahal ibn rabi akwai safani wajen ainihin waye baban sunansa dai sahal safani shine ana cewa sahal ibn amr وكيل أنا شوى صاحب ابن الربيع ابن عمرو الأنصاري ina fata an gane wato sabanin amurdin babansa ne ko kakansa ne shine abin da ya shiga duhu shi dai sunan sahalu ko dai ibn amru din amru ne babansa ko kuma a ibn rabi rabi'u din ne ibn amru ka gane in ibn rabi'i ne to amru kakansa ne in kuma ibnu amr ne to amrin babansa amma dai akwai amru din sabani shine amru babansa ne ko kakansa ne amma sunansa ba sabani sunan sahal ibnu amr daga cikin abin da ya jawo wannan sabani shi ya rasu bai bar ɗa ba a lokacin da ya yi wafati bai bar magaji ba sosai da zamanin ya nisa sai ake kokon to mai sunan mahaifinsa amma da yana da 'ya'ya kaga ai ba za a sha wahala wajen sanin babansa da kakansa ba al-ma'ruf bi ibn al-hanzaliya wanda aka fi sanin sa da ibn al-hanzaliya ita ma kanta hanzaliyan ana cewa jatumarsa ce wasu suna cewa kakarsa ce daga aikin mahaifiyarsa ita ba akwai sabani to wannan inshiyar shi ma ya taimaka wajen danne asalin sunansa an fi sanin sa da ibn al-hanzaliya shi yasa imamu nawawi ya ce maka al-ma'rufi ibn al-hanzaliya wanda aka fi sanin da ibn al-hanzaliya wa huwa shi wannan sahabi salim ibn amr min ahli bai'ati ridwan yana daga cikin mutanen nan da suka halarci bai'atu ridwan baya da aka yi wa manzon Allah tun bai yi hijira ba mutanen Madina da suka zo Makka suka karɓi musulunci suka yi mubaya'a ga manzon Allah suka yi alkawari in ya dawo garin su Madina za su ba shi mafaka za su ba shi kariya wanda Allah yake yabon su a cikin Alƙur'ani laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajarati wanda suka yi mubaya'a karkashin wannan bishiya sai ake ce muku bai'atu ridwani domin Allah yake radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka to lamba ce ba kowanne daga cikin mutanen madina yake samu wannan a cikin ahlu bai aka yi ridwanu babu hajiri babu tuhu maka ko ɗaya gaba ɗayan su lantaru ne mutanen madina da suka zo suka yi wa mazala mubaya'a suka karɓi musulunci kuma suka koma madina suka yaɗa musulunci tun manzo Allah bai zo ko da manzo Allah ya shigo madina gaba ɗaya larabawa da na madina sun musulunta sai dai munafukai wanda suka ɓoye munafurcin su a zuciya suka bayyana musulunci amma ba balarabe kafi sun gama aiki gaba ɗaya sun yada musulunci a madina in banda yahudawa larabawan audu da kazarar gaba ɗaya sun musulunta sai dai munafukai da suka koye munafurcin su a zuciya suka da musulunci a baki to shi wannan salihu ibn abdur yana cikin waɗannan ahlu bai ake ridwani ina fata an gane allati kana bil hudaybiya wannan mubaya an yi ta a hudaybiya ta hata shajarati karkashin wannan bishiya da Allah ya ambata ta hata shajarati qala shi ibn al-hazaliya ya ce mar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi ba'irin wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa sai ya tarar da wani lakumi ƙadin lahiƙa zaharuhu bi baɗinihi bayansa ya rufki cikinsa a wata nuska aka ce ƙadin lahiƙa da tadu cewa bayansa ya haɗe da cikinsa cikinsa ya yi kwalaf saboda yunwa ba a gane ina ne cikin ina ne bayan wato kina ya ce ta tsananin yunwa an bar shi da yunwa har bayan ya haɗe da cikin. Faƙala sai maza Allah ce, Ita kulla fi hazihi baha'imin mu'ujama. Ku ji tsoron Allah cikin kula da waɗannan dabbobi al-mu'ujama wanda ba sa magana. Ita ba cewa za ta yi ina jin yunwa ba. Ba cewa za ta yi kayan da aka ɗora mun ya mun yawa ba. Ba cewa za ta yi ba zan iya ba. Abin da ga dama ko za ta iya ko ba za ta iya ba haka. sai dai in mutuwa za ta yi ta mutu saboda Allah ya hore muku ita ka gane ai to ku ji tsoron Allah cikin kula da irin waɗannan dabbobi ku daina barin su da yunwa al-mu'jama din nan daga na ka samu ajami ba su a wajen laraba duk wanda ba larabci yake ba su ba magana yake ba ajami ne yayi mana yawo gwadanci yake su ba zance bane a wajen su zance shi ne ka yi larabci na ka samu ajami kuma kowanne yare yana da irin nasu in bahaushe ne ke ce maka aiwa na kabila ne da yake nufi ba bahaushe ba ne in ba barbare ne ya ce maka jiri ko in ya ce maka jiri idan ba fulata ne ya ce maka kabo to yana da kai ba nasa ba ne ba irin harshen sa kake magana da shi ba to laraba ma suna da wannan dama abun sa aka fara samu to dabba ma ana ce mata al-mu'jama wanda ba ta magana sai dai ta yi kuka kuma ba kowa yake fahimtar me take faɗi ba sai manzo Allah ce farkabu ha salihatan ku hauta tana da nagarta in za ku hauta ku ba ta abinci ta yi kiba ta yi nama ku hauta da ƙarfinta shine saliha tana da nagarta wa kuluha saliha da kuma ku ci ta tana da nagarta in za in ma ba hawa kuke ba yankawa za ku ku kiwata ta ta yi kyau sannan ku yanka ku ci ba hana aka yi ka soke rakuni ko ka yanka dabba ka ci ba dama don ka ci litar ka buha wa zina wata an yi da dan a hau wata kuma walan ama khalaqaha lakum biha dif'un wa manafi wa minha takuluna dama don ku ci ku hau aka yi su ba laifi ba ne ku hau ku dole kayan ko ku yanka ku ci amma dai farka buha salihatan ku hau ta tana da nagarta wa kuluha salihatan kuma ku ci naman ta tana da nagarta idan kuka ci naman dabba wasu take gamba ko kekashashiya ko marar lafiya to zai iya yiwuwa akwai cuta a wannan nama in kuka ci kuma wannan cutar za ta kama ku saboda haka akwai kiwon lafiya ma a ciki wa kuluha salihatan ku cita tana da nagarta rawahu abu dawud bi isnadin sahih kaga a wannan hadisi manzo Allah ya haramta barin dabba da yunwa wa an abi ja'far abdullahi ibn ja'far an rawata daga baban ja'far abdullahi ibn ja'far ibn abi talib eh babansa ja'far kuma yayi babansa tafara shi kansa baban ja'far ne kuma dan ja'far shi yasa yake radiyallahu anhu ma Allah ya kare yadda gare su shi da baban nasa قال عبد الله ياتي أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وترى نام من ذلك سلم يا كتر تاني أي أكون كتري كو mai doki ya koma kuturi in ji hausawa bai ma'ana ka goye mutum a bayan dokin ka ko rakunin ka ko jakin ka kamar a yanzu ka goye mutum a bayan mashin ɗin to da larabci sai ka ce ardafahu ya kuturta shi kamar ya goya shi a bayan dokinsa ko takuminsa shi ne yake wata rana manzon Allah ya kuturta ni kalfahu a bayansa yawa kaga akan abun hawa kenan wa asarra ilayya hadisa sai manzo Allah ya sirranta mu wani zance ya ga mota magana ta asiri yace la uhadisu bi ahadin minan nas ba zan taba zantar da wannan sirri na manzon Allah ba ahadan ga wani mutum minan nas daga cikin mutane yawa kar ba ku dina ba ku labari su ce me ya gaya ma to la uhadisu bi ahadin minan nas tsakaninsa da shi ne wakana sai ce manzo Allah ya kasance a habba mastatar bihi rasulullah sallama li hajatihi mafi soyuwar abin da manzon Allah yake yin sutura da shi domin bukatarsa ta tsugunno in ya je daji zai yi tsugunno zai yi bawali ko bayan gari to abin da manzon Allah ya fi so ya suturci da shi hadaku au ja'ishu na khali shine gadina ko garkar biyu shi asalin hada-hadasun ɗin kamar gona mai bishiyoyi aishu na kalin kuma shine garka ta dibino wato gadinan dibino abin da ya fi so baya so je kamar bayan wani kaba ko wata gamba wanda ba ta da tsawo ba ta da duhu sosai amma gonakin da bile na madina dama suna da duhu saboda yawan bishiyoyin dibino da yake cikinsu to shi ne yake ba da labarin abin da manzo Allah ya fi so ya sutuntu da shi li hadafi domin biyan bukatarsa shi ne samu hadafin gadina au ha'ishu na kalin ko kuma garka ta dibina yare abin da ke nufi da hadafin au ha'ishu yana nufin ha'ida na kali shi ne gadina ko garka ta dibina rawahu musulmin hada haka za muktasiran amma musulmin ya rawaita wannan hadisi haka ne yadda muka ji shi muktasiran a takaice wanda aka yi ƙari a wata ruwaya wanda ba ta musulun ba to muhallin shahidai manzo Allah ya gala kuma da yunwa kuma ya ce a duk tsoron Allah a daina barin dabba da yunwa amma abin da muke magana a kai kenan wa za da fihi barqani imam barqani a tasa ruwaya yayi ƙarin lafazi a cikin wannan ruwaya da isnadin da wani sanadi misali haza misali irin wannan na musulun din ba da ƙauni bayan faɗinsa da yake ha'ishu na kalin garkan dubino sai ya yi ƙari na musulun iyalai ya tsaya amma ruwayar barƙani sai yake fa da kala haidan li rajulin min al ansari wata rana mazala ya shiga wata garka ta wani mutum daga cikin mutanen madina fa idan fihi gamalun kawai sai ya ga wani raƙumi a cikin wannan gadina falamma ra'al jamalu annabiya aljamalu shine fa'ilin raka yayin da raƙumin nan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama jarjara sai ya fashe da kuka kuka irin na raƙumi ya yi ta ƙolo wa zarafat ainahu idanuwarsa ta fararar da hawaye da ya ga manzo Allah yana kuka yana yin hawaye fatahu nabi sai annabi sallama ya zo wajen wannan raƙumin fa masaha saratahu sai ya shafi tozansa ai silamihi shine sarat tozo wa zifrahu da kuma bayan kunnuwansa guda biyu wurin da yake yin gumi a jikin rakumi in ya wahal bayan kunne in ya sha wuya ko aka lafta masa kaya da ya fi ƙarfinsa ko ya tafiya mai nisa ya gaji yana yin gumi a bayan kunnuwansa shi ne zifra guda ɗaya ta sinyansa zifrahu ai kalba uzuri ya shafi tozonsa ya shafi bayan kunnensa fasakana sai rakumin nan ya nutsu ya daina kukan ya daina hawaye fatsala sai manzo Allah ce man rabbu hadha jamal waye mamallakin wannan rakumi rabbu anan ba da ubangiji ba ai mun san rabbu dali rabbul manzili waye mai wannan rakumi sai sai ka cewa liman hadha jamal hadha jamal wannan rakumi liman nawaye dole ka ga me shi ya fito fa jaa fatan min al ansari sai wani saurayi daga cikin mutanen Madina sai ya zo faƙal ya ce haza li ya rasulallah ya ce wannan raƙumin nawa ne ya ma'aikin Allah ƙala sai maza lati a fala tattaki Allah fi hadhihi al-bahima yanzu ba ka ji tsoron Allah ba cikin wannan dabba allati mallakaka Allah iyaha wanda Allah ya mallaka maka ita kai ba dan Allah ya hore maka raƙumi ko kusa da shi kai maka ba ba dan Allah ne mallaka maka ya hore maka shi kake sarrafa shi har kuke karin magana wani raƙumi da akala daga kaja kawai sai ya ji ka to ka ji tsoron Allah mana wanda ya mallaka maka wannan dabba sai maza Allah ce fa innahu yashku ilayya yanzu ga shi raƙumi yana kawo ƙara gare ni shi kukan da yake maza Allah ya ji ne yake faɗa yashku ilayya yana kawo kuka gare ni annaka tujibuhu cewa kai kana barinsa da yunwa daga aljuhu tujibuhu kana yunwa tashi wa tud'ibuhu kuma kana wahalar da shi ai tud'ibuhu shine tud'ibuhu kana wahalar da kana labta mar kayan da yafi karfin sa kuma kana gwada sa da yawa kaga zalunci yayi yawa ko ka ba shi ya koshi da kamata ka dora masa abin da yafi karfin sa ba ballantana kuma ga yunwa ga kuma wahalarwa wannan hadisi rawahu abu dauda imam abu dauda shi ma ya rawaita shi kan riwayatul barqani kamar wacce riwaya ta imam barqani wanda mutai tarayya da imam muslim qauluhu fadin sa a cikin wannan hadisi imam an-nawawi zai maka fida na wannan hadisi da yace zifrahu din nan huwa bi kasri zali ana karanta shi da kisra zal ba zafrahu ko zufrahu ba zifrahu bi kasri zali zalu al-mu'jama wanda ake masa ugu ba dal ba zal wa iskanul fa'i da kuma daurewan fa'in zifra wa huwa lafazun mufradun wannan lafazi ne mufradi mu'annasun kuma mu'annasi ne ba muzakkari ba babu muzakkarin sa zifra domin wannan aliful makasura din yana nuna ta'anisi ne qala ahlul lugati imam wace malaman luga suka ce azifra ka san wannan alifin da ya sa hudun kamar yayi kama da tafiya to amma alifin na asali ne azifra din nan almawdi'u allazi ya'raqu min al-ibli khalf al-udhun shine gurin da yake gumi a jikin raƙumi khalf al-udhun a bayan kunni bayan ya shafi tozansa da ya shafi kuma wannan gurin bayan kunnan sai da akwai gumi alamar na an wahalar da shi wa qawlu fadasa da yace tud'ibuhu ai tud'ibuhu yace kana wahalar da shi kalmar annaka tuji'uhu wa tud'ibuhu tuji'u dama daga ju'u ne yunwa kana yunwa tashi wa tud'ibuhu ai tud'ibuhu kana wahalar da shi wa an Anas radiyallahu anhu hadisi na bakwai a wannan babi an rawace shi daga Anas dan Malik Allah kala masa yadda kala ya ce kunna mun kasance idan nagalna manzilan idan muka yada zango a masauki a tafiyarsu ta daji za a je jihadi tare da manzon Allah idan aka zo zango da za a huta ko za a kwana ko za a tsaya a yi sallah ya ce la nusabbihu ba ma yin nafila tasbihi anan bi ma'ana sallar nafila hatta na hullar rihala har sai mun kunce akumari na rakumin wannan itacen da ake tsorawa wanda ake hawa a zauna akan rakumi in ma akwai kaya a kai shi ma sai mun sauke kayan mun kunce domin shi ma ya huta ai mu ma muna son mu huta ne shi yasa muka tsaya muka yada zango to ko na fila ba ma tsayawa yi hatta na hulla rihala har sai mun warware wannan akumari din wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala shart Muslim kaga anan ya nuna maka su ma ba sa wahalar da dabba duk inda aka zo ita ma ana ba ta dama ta huta wa qawluhu fadin sa wannan hadisi da yake la nusabbihu ai la nusallin nafilata ba ma sallan nafila wa ma'anahu ma'anar ba ma yin nafila duka muhimmancin da an na cewa mu ma'ahinsu na tare da kwaɗayin mu ala salati a bisa yin sallah inda sabon ke ga kwaɗayin sallah duk da haka la nuqaddimuha ba ma gabatar da sallar nafila ala haddi rihali akan sauke wannan akumarin wa irahati da wadu ba ma gabatar da nafila akan hutar da dabbobi daga mun zo zango farko abin da zamu fara yi shine su ma mu soke musu nauye nauye da yake kansu mu sake su a daji su ma su je su kiwo tunda mu ma in mun sauka za mu huta kuma za mu ci abinci wani ya nuna maka manzo Allah ya musu training ya ladabtar da su game da kula da dabbobi wannan babi na adabu safari anan ya kare sai babu i'anatir rafiki babi da zai yi maganin taimakawa abokin tafiya aboki na tafi ne arrafik dama hadisun mu ne ba muka ta arrufkatu ba muka ce jam'u rafikin arrufka abokanan tafiya arrafiku abokin tafiya wanda Allah ya haɗa ka da shi ko mota ta haɗa ku ko tafiyar kafa kuka haɗu kuna tafiya tare a daji tafiya ta bulaguro to ko baka san shi ba ko ba dangantaka tsakaninka da shi to addini yana neman ka taimake shi kamar yadda shi ma ana nema ya taimaka muku ku taimaka wa juna filbabi a cikin wannan babi a hadisun kasira akwai hadisai da yawa da ƙaddamar da ta gabata a babobi da suka wuce yace ka hadisi kamar hadisin nan da yace wallahu fi aunil abdi eh shi Allah yana cikin taimakawa bawa ma kana al'abdu fi auni ake matukar bawa ya kasance cikin taimakawa dan uwansa nan kaga ba sai a halin tafiya ba ko a zaman gida ne ko a wani yanayi ne dan uwanka yana da buƙatar taimako in ka taimaka masa to Allah zai taimaka maka to ballantana kuma a halin tafiya lokacin da watakila guzurinsa ya yi karanci ko kuma yana da buƙata fiye da yadda yake da ita a zaman gida kaga wannan hadisi a nan ma zai yi aiki sannan ce wa hadisi da hadisin nan da kullu ma'rufin sadaqatu dukkan wani alheri sadaka ne duk wani abu da za ka yi na alheri mai kyau wannan abun za a baka ladan kamar kayi sadaka saboda haka an ka taimaka wa abokin tafiyar ka shi ma sadaka ne wa ashbahi ma da makamantan waɗannan hadisai wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala an rauta daga sayyidina abu sa'id bin kudri Allah ya kara masa yadda ya ce bainama na mu fi safarin wata rana mu muna cikin tafiya mu sahabbai kenan idza ja'a rajulun sai wani mutum ya zo ala rahilatin lahu akan wata taguwa tasa faja'ala sai ya kasance ya sirifu basarahu yana jujjuya ganinsa yaminan wa shimalan dama da hagu yana tawaye da waje alama dai akwai abin da ke damu yana da wata bukata فقال رسول الله بما لا sallama yace man kana ma'ahu fadlu bahri duk wanda ya kasance akwai ragowar abun hawa tare da shi an kira azhar baya amma ana nufin wanda ta mallaki bayan ita ce taguwa duk wanda yake da ragowar abun hawa bayan wanda yake kai fali ya uddihi ala man la zahara lahu to ya dawo da shi ga wanda ba yi da abun hawa wannan kare laufar wato wanda ya fito da taguwa biyu ko ka san mutum mai wadata ne yana fitowa da istara ɗaya ya hau ɗaya ya ɗora kaya ɗaya kuma akwai tanti ko hemomi da an ji ake kafawa ya labta mata yadda kowace ba za ta wahala ba to sai maza da ce duk wanda yake da fadul din ragowa in yana da rara ko istara na abun hawa to ya dawo da shi ga wanda ba da abun hawa wa man kana lahu fadlu zadi duk wanda yake da ragowar guzuri ya ɗebo guzuri oba wanda zai ishe shi har ya je ya dawo wani abu yayi saura to abin da zai yi rara na guzurin nan fal ya udbihi ya dawo da shi alaman laza da lahu ga wanda bai da guzuri domin akwai wanda su in za a fita jihadi kwaɗayin jihadin ma zai sa su manta su fa ba su da abin da za su ci ma a tafiya suna ga manzon Allah zai fita za su fara shiri kuma ba su da guzuri haka dai za su biyo rububi to akwai irin waɗannan da yawa ko fa zakara min asnafil mali manzo Allah ya ambaci dangogin dukiya nau'i nau'i na dukiya ma zakara hu iya abin da ya ambata nan hadisin ya ga maka abun hawa da kuma zadin guzuri kamar abin da shafi abinci kenan to ya ambaci nau'o'in dukiya wanda wanda yake da rara ta sutura to ya taimaka wanda ba yi da shi wanda yake da rana ta abinci ya taimaka wanda ba yi da shi wanda yake da rana ta takalmi ko wani rawani ko wani abin da ake bukata ko ruwan sha wanda yana da ragowar da zai ishe shi har ya yi saura to ya dawo da shi ga wanda ba yi da shi hatta ra'ayina in ji abu sa'idin ya ce har sai da muka zaci annahu la haqqa li ahadin minna kamar babu haƙƙi ga ɗaya daga cikin mu fi fadlin cikin duk wani abin da ya ragowa gare shi saboda manzo Allah ya yi ta maimaita wannan kan duk wanda ya san fa abin da ya ɗauko din ya mar yawa yana da rara to ya kawo far ya bayar da shi ga wanda ba yi har sai da muka zaci to fa kamar ma abin da yake lalala din ba mu da haƙƙi a cikin sa dole ne mu bawa kawai wanda yake da bukata rawahu muslimin kago yana faɗaitarwa da tsanantawa akan taimakawa abokin tafiya wannan hadisi ya mamu muslim ne ya rawaice shi wa an jabir radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu manzo Allah ya kasance idza arada an yaga zuwa idan manzo Allah yana nufin fita yaki daga algazuwat to ni ni na akwai annahu arada a akwai iza annahu cewa shi manzon Allah iza arada idan yayi nufin an ya gazuwa ya fita yaki qala yana cewa ya ma'ashar al-muhajirin wal ansari dukan ku ba mai arada aya ba ba mai iza eh eh wannan alaka ko eh a inda inda an kawo dalili shi ke a'a arada ne to kafin aradan babu alif da zal akwai kiza shi kenan amma dai akwai wanda babu kawai yasa annahu arada ayyukan hanyar da zuwa eh ba za a rasa ba duka ce daban-daban wajen rubutu ne annahu idza arada an yaga zuwa manzon Allah idan yayi nufin yin fita yaki qala sai yace ya ma'asharal muhajirin wal ansar ya ku jama'ar muhajiruna mutanen makka da suka yi hijira zuwa madina wal ansar da mutanen madina da suka karbi muhajirai inna min ikwanikum qauman qauman shine ismu inna mansubu inna qauman haqiqa akwai wasu mutane min ikiwanikum daga cikin ƴan uwanku musulmi laisa lahum malu su ba su da kuɗi za su rike su yi guzurin zuwa yaki wala ashiratu kuma ba su da dangi talakawan muhajirai sun baro maka da dukiyoyinsu da gidajensu da sana'o'insu sun zo garin madina ba su da kuɗi ba su da dangi akwai a cikinku ‘yan uwanku ne laisa lahum malun wala ashira ba su da kuɗi kuma ba su da dangi da za su taimaka musu falyadumma ahadukum ilayhi rajulaini lalle ne kowane ɗaya daga cikin ku da yake da iko ya taro mutum biyu ilayhi zuwa gare shi falyadumma ya taro arrajulaini mutum biyu ilayhi zuwa gare shi wato ya ɗauki nauyin mutum biyu in ma taguwar ka ɗaya ne to akwai wanda suka fito da ƙafa kuma raƙumin ka zai ɗauka mutum uku tunda ana lafta masa abin da ya fi ƙarfin nauyin mutum goma ma kuma yana ɗauka to duk wanda yake da abun hawa a nan kawai ya taro mutum biyu ilaihi zuwa gare shi saboda tafiya ce mai nisa ba zai yi aita da kafa ba awu salasata ko kuma yana da hali ya taro mutum uku zuwa gare shi musamman wanda ya fito da istaran abun hawa ya ɗauki nauyin mutum uku a wannan tafiyar sai ce famali a hadina min zaharin ya hamiluhu ba wani ɗayanmu da yake da abun hawa shi ne zahari ya hamiluhu da zai ɗauke shi illa ukubata a hadihim face sai da ya haɗa da wani ɗaya daga cikinsu ƙala ya ce fadagwamtu ilayya isilaini in ji shi wanda ya rawaita hadisin ni na talo mutum biyu ilayya zuwa gare ni au talatatan ko mutum wannan shakku min rawu daga riwayar hadisi ne au din ko dai cewa yayi na talo mutum biyu gare ni ko kuma na talo mutum uku wa mali a lokacin bani da wani abun hawa illa ukubatu adim sai abun da zai yalwaci ɗaya daga cikin su min jabali min jabali na rakumi amma saboda manzo Allah ya ambata mutum biyu ko uku saboda haka shi ma ya kalo mutum biyu ko uku ya hada suka hau laƙumunsa guda ɗaya kaga wannan akwai ishara zuwa ga taimakawa abokin tafiya musamman tafiya da ta shafi ibada kamar aikin haji ko zuwa jihadi da sauransu wannan hadisi rawahu abu dawud wa anhu dai daga shi jabir dan abdullahi Allah ya kala masa yadda ala ya ce kana rasulullahi yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya takhallafu fil masiri yana yin jinkiri a cikin tafiya baya wucewa gaba da shi da ayarinsa ka san ayari ayari ne ba zai yi a fitar da fatan wahidatan gaba ɗaya a ce an tafi ba kamar bataliya bataliya ake fita kowanne da tutarsu to shi manzon Allah ayarinsa shi ne a ƙarshe fa yujji abda'ifa yana kora wanda yake da launi yana sa mai launi a gaba shi ne ma'anar fayuji ai ya su yana kora abda'if wanda yake da launi saboda ya ga waye zai kasa tafiyan nan ko wane ne abun hawansa zai kasa ko wani abu na jinya ko wani abu zai samu wani kaga in ya cin masa sai a taimaka masa shi ne hikima ta manzo Allah wa yurjiku a irin wannan tafiya in ya ga wani ya kasa wa yurjiku yana goya shi a bayan raƙuminsa shi da kansa wa yad'ulahu kuma yayi masa addu'a Allah ya fitar da kai daga wannan talauci na gaba kai ma ka samu abun hawan da zaka dauki wannan shi da ma'anar wa yad'ulahu ka duba tausayi irin na manzo Allah saɓani yanzu eh shi babba kawai in ya gama shirya ya ce kawai sai dai ku same ni in ma motar ka ta lalace yawwa kai kai kai ka san inda za ka ko to shi manzo Allah tawakkata ce a baya duk wanda yake so ya bi shi ko ya wuce gaba saboda kar wani ya kasa yana buƙatar taimako ba mai taimaka mu rawahu abu dauda bi isnadin hasan babu ma ya kulu idza rakiba dabbatahu li safari wannan babu ne na abin da musulmi yake faɗa iza da ki ba dabbatin lokacin da ya hau dabbarsa lissafar domin yin bulaguro karka da an ce dabba ko mota ce da ita ce dabbar mu ta hawa a yanzu ba kowa ne yake hawa rakumi ko jaki ko doki ko alfadari ba mu yanzu dabba a mota ita ce dabbar mu ta hawa to ko dabba ce za ka ko mota manzon Allah yana faɗin wasu kalmomi da addu'o'i da ayoyi na alkur'ani lokacin da ya hau dabbata da safari domin yin tafiya da farko dai qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wa ja'ala lakum min al-fulki wa lan amima tarkabu litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mat rabbikum idha stawaytum alayhi wa taqulu subhana alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun Allah ya ce waje alalakun min al-mulki wal an'ami ma tarkabu ma tarkabu ne shine maf'uli na waje ala kuma ja'ala nan bi ma'ana khalaqa waje alalakum Allah ya halitta muku ma tarkabu ne abin da kuke hawa min al-mulki na jiragen ruwa wal an'ami da dabbobi irin su lakumi da ake hawa a yi tafiya Allah ne ya halitta muku kaga yace lakum ya halice su ne lakum dan ku bi tasawu ala zuhurihi domin ku daidaita akan bayan wannan abun hawa kaga ana ka samu zaharu da zuhu saboda bayan ake hawa thumma tazkuru ni'mat rabbikum to kar ku shagaltu dan wai kun samu abun hawa na alfahari kun hau za ku yi tafiya a Allah ya ce sannan ku tuna ni'imar ubangiji da ya muku na mallakar wannan abun hawa idza stawaitu idan kuka daidaita alaihi akan bayan abun hawan nan naku wa taqulu sai ku ce subhana da yusa kara lana haza sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrina mu ba mu kasance muna samun iko ba ga sarrafa wannan abun hawa ba dan Allah ya hore mana shi ba ko mota ce ba dan Allah ya hore ta ba kai saka suka ta ba ba ka ga abin da kake in ta doki mutum ko in ta taka kai ka san ta bi ka ƙarfi amma za Allah ya hore maka kake juya da yadda kaga dama ka yi ribal ka yi fakin ka sa sigina ka yi gudu ka rage gudu ka yi obatakin ka dawo hannunka duka horewa ce ta Allah fa in Allah ya so in ka taka birkin sai ya shanye yari ma ba na kwaɓewa ba to ka gode wa Allah fa da ya hore maka wannan abu hawan balantana zakumi da sauransu kai ka san ba don horewar Allah ba ba ka saka tinkare shi har ka durkusar da shi har ka hau ka tsagure shi ya tashi in kana so ya yi sauri ka ja ragama ka san ba don horewar Allah ba da baka isa kai sarrafa rakuni ba to duk wani abu hawa da sani hatta keke da kake gani Allah ne ya hore ma ba dan ya hore shi ba da baka isa ka tuka shi ba ga idan Allah ya so sai kaca ta zube ba sai dai ka tura ko ka dauke shi aka ko kuma ya yi faci yawwa to duka wannan abun hawa da kaga ana hawa da masu rai da masu inji da karfe kamar keke ba inji ba rai duk horewa ce ta Allah to ka tuna ni'imar da Allah ya maka sun mu tankuru ni'imar da rabbikum ku tuna ni'imar da ubangijin ku yayi muku rasawaitu alayhi kuka daidaita akan sittin motar ku ko mashin din ku ko akan dabbar ku wa taqulu sai ku ce subhana lillahi sakhara lana haza sarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa amma kunna lahu mukrina ba mu kasance muna samun iko ba da ku ka sarrafa wannan abun hawan wa inna cewa da mu da abun hawan namu la wallahi mun kalibuna masu komawa ne ila rabbina zuwa ga ubangiji to kaga magana za mu koma ga ubangiji akwai hisabi kenan da kai da abun hawar taka in ka cutar da ita ka wahalar da ita ka baka da yunwa to Allah zai zai muku hisabi tunda a wannan ayar akwai wa inna ila rabbina la munqalibun lalle cewa mu wallahi masu komawa ne zuwa ga ubangiji hadisi na farko a wannan babi wa an bin umar aroto daga abdullahi da umar radiyallahu anhuma yace anna rasulullahi hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana ya kasance izastawa ala bahirihi idan ya daidaita akan rakuminsa harijan yana mai fita ila safarin zuwa bulaguro kabbara salatu zai kabbara sau uku zai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sun makala sannan sai ya karanta waccan aya subhanan nabi sakara lana haza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun haka ake so musulmi shi ma yayi koyi da manzon Allah kuma karka sai wai sai lakumi ko doki ko taguwa ko abun hawa na zamani ne in kawo ka karanta wannan addu'a da wannan aya sannan sai ya ce Allahumma ya ubangiji inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa min al'amali ma tarda Allahumma hawwin alaina safarina hadha wa wi 'anna bu'da اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وسائل في السفر وكآبة manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli ita ce addu'a da manzo Allah yake bayan yayi kabbara sun uku ya karanta waccan aya yana cewa Allahumma ya ubangiji inna cewa mu nas'aluka muna roƙonka fi safarina hada cikin wannan tafiya ta mu muna roƙonka albirra da'a a gare ka wa taqwa da jin tsoron Allah wa min al'amali kuma muna roƙonka ma tara za abin da kake yadda min al'amali na aiki abin da kake yadda da shi a tafiyar mu karme abin da baka yadda da shi muna roƙonka ka ba mu dama mu aikata ma tara za abin da kake yarda da shi min al'amali na aiki Allahumma ya ubangiji hawwin alaina safari safari na haza ka sauƙaƙa mana wannan tafiya ta mu hawwin ka sauƙaƙa safari na tafiyar nan tamu haza wannan alaina gare mu waɗuwi an na buɗe kuma ka naɗe mana nisansa ɗayyu kenan waɗuwi ka naɗe buɗe nisan tafiyar nan an na a gare mu duk nisan ta mu ganta mun cinye ta cikin ƙanƙanin lokaci Allahumma ya ubangiji anta sahibu kai ne ubangiji fi safari a cikin tafiya kalmar sahibu asali a luga aboki amma malamai suka ce su al'adabi ne ka ce wa Allah kai ne aboki yawa ka fassara da sunansa anta sahibu kai ne ubangiji safari cikin wannan tafiya ma'ana kana tare da ni a cikin wannan tafiya shine ma'ana as-sahibu as-sahibu ba yana tare da sahibin ba a lokacin tafiya to ma'ana kenan Allahumma anta sahibu fi safari ina tare da kai a cikin wannan tafiya wal khalifatu kuma kai ne halifa na da na bari fil ahli cikin iyalai anan ina tare da kai kuma a gida ma kai na bari ka kula min da iyali shine ma'anar wal khalifatu fil ahli ai wa anta al khalifatu wawu al adafi ne kai ne halifa na da kamaye mun fil ahli cikin iyali na Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari a wajenka min wa sa'i safar daga tsananin tafiya kan na gamu da tsanani a ai a shidda shine al wa'asa tsananin tafiya kan na gamu da tsanani a wannan tafiya wa ka'abatil manzari da kuma bakin cikin ganin mugun abu eh kamar addu'a hausawa mugun ji mugun gani eh Allah Allah Allah ka tsare yawa shine ka'abatul manzuri eh abinda zai bakanta rai ya sa rai fuska ta burtike shine al-ka'abatu kar a gan mu mun murtike kamannin mu ya canja saboda bakin ciki wasu ilmun kalabi Allah muna neman tsare wajen ka daga mugun juyowa kalmai mummunar dawowa ilmal cikin dukiyar mu wal ahli da kuma iyalanmu manzo Allah yana karanta wannan addu'ar bayan kabbara uku da waccan aya subhanallazi sakara lana haza sai ya hada kuma ya cika da wannan addu'a wannan a fita kenan to eh amma ya kawo ahli din ma to to na to na ya takaita to shu'il munqalabi fil mal wal ahli wal waladi shikenan da mugun tuyowa da mugun gani cikin dukiya kada zo ga mugun abu cikin dukiyata wal ahli kan na dawo na ga mugun abu cikin iyalina wal waladi kalla zo daga mugun abu cikin ƴaƴana eh duka yana daukuwa wannan idan zai fita tafiya ba a dawowa ba to yana tsayawa iya nan sai yace wa idza raja idan zai dawo daga tafiya ne ya gama jihadi zai dawo gida ko ya je umra ko ya je haji ya gama abin da yake zai fito ya dawo madina to kala hunna yana faɗin su dai waɗancan addu'o'i da kalmomin kamar yadda muka karanta zuwa wasu ilmin qalabi wal mali wal ahli wal waladi to kuma wazada sai yayi ƙari fihin na cikin waɗancan addu'a in a dawowa ne yana ƙarawa da a'iduna ta'iduna ajiduna bi rabbina hamiduna eh a'iduna mu masu komowa ne aba ya ugu auban kin kuma inna ilaina iyabahum suna cewa zahaban wa iyaban tafiya da komowa to a'iduna ismu fa'il ne mu masu komowa ne ta'ibuna mu masu tuba ne ajiruna mu masu bauta ne da rabbina ga ubangijinmu hamiduna kuma mu masu godiya ne ga ubangiji a dawowa in yayi waccan addu'a sai ya cika da waɗannan kalmomi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ya rawaice shi imam an-nawawi yace ma'ana muqrinina waccan ayar zai bana sharhin kalmomin cikin ayar da kuma kalmomin cikin ita wannan addu'a da yace wa ma kunna lahu muqrinina to kalmar muqrinina ay mutiqina daga addaqatu lima la taqata lana ji attaqa shine iko abinda wato wa ma kunna lahu muqrinin abinda ba mu kasance muqrinin ai mu ikina muna samun iko ba da hu gare shi ba mu da ikon sarrafa raƙumi ko mota ko jirgin sama ko jirgin kasa ko jirgin ruwa ko ba domin holewar ubangiji ba shine ma'anar muqrinin ai mu ikina mu ba mu da iko wal wa'sa kalmar al wa'sa wa cikin addu'ar nan da yace Allahumma inni a'udhuka min wa'sa safar ana karanta shi bi fatihil waw da fatahar waw wa iskanil ayn da daurewan ambaki alwa'asa ambaki kuma almuhmala wanda bayi da tsugo ba gambaki bane ambaki almuhmala wa bi sa'il musallafa sannan ana rubuta shi da cha mai yaya uku alwa'asa wa bil majdi da kuma majda haka samu madda ku dole akwai alhamdu a ƙarshe eh ba aliful makasura bane alwa'ata'u wa hiya ita ce ashiddatu tsanani shine wa'ata an kace min wa'ata ai safari ina ina neman tsaji a wajenka daga tsananin tafiya kan daga mu da tsanani ashidda shine alwa'ata eh to duk dai kaga wahala ce eh yana cikin wahalar tafiya kaga musamman matafiya su ya kamata ba su dinga wannan addu'a din sun fita eh saboda mota ba tana cewa karfe ba da garanti ko sabo ne kuma to in kai addu'a sai ka Allah ya kare ka ka je lafiya ka dawo lafiya wal ka'aba din nan kalmar da yake wa ka'abatul manzari ana rubuta shi bil mad da madda ka'aba wa hiya shi da tagayyurun nafsi canjawar halitta min huznin wato annabi zuciya kana cikin farin ciki sai wani abu ya guduro sai zuciya ta canja min huzuni saboda wani bakin ciki da ya guduro ma wa nahwi da makamancin shine alka'aba bakin ciki da damuwa wal munqalabi shine almarju makoma wa su'il munqalabi ko eh to shine al munqalab shine almarji wa an abdullahi ibn sarjas an rawaito daga sahabin nan abdullahi dan sarjas radiyallahu anhu da Allah ta tabbata a gare shi kala ya ce kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza safara idan ya fita yin bulaguro ya ta'awwazu yana neman tsari a wajen Allah bin wa sa'i safari daga tsananin tafiya wato yana hakaito wancan wacce addu'a ne amma da sigar labari yana ba da labarin manzo Allah in ya fita tafiya yana neman tsarin ubangiji daga wahalar tafiya ko tsananin tafiya wa ka'abatul munqalabi da bakin ciki na juyowa wala hauri da komowa juyawa ba'da kauni bayan nutsuwa al-hauri shine komowa kamar a rubu'u kamar ko da shi kaki innahu zanna allan yahura eh kafiri shi yana zaton allan yahura ba zai komo ba in ya mutu shi kenan ba zai dawo wajen ubangi Allah ce bala ko yawwa to shine ma'anar alhauru yana neman tsari daga alhauru juyawar hali na istiqama mutum ya buɗe yana tsoron Allah mumini salihi inda zai je wata kila ya rake sa ya gamu da abokanan banza ko mutanen banza su juya tunaninsa ya koma fasiki ai ana yi ba to ba za yana neman tsari daga wannan yana koya wannan mu mu nemi tsari wal hauri da juyawar hali ba'adar kauli bayan kasancewa a kan istiqama wa da'awatul mazlum yana neman tsari a wajen Allah daga addu'ar wanda aka zalunta Allah ya tsare shi kare cuci wani ya ce masa Allah ya isa eh ita ce ba duk kankanta addu'ar wanda aka zalunta in ya ce maka Allah ya isa to abun ba kyau domin ita addu'ar wanda aka zalunta ba ta da sharadi wanda aka zalunta nan musulmi ne ko kafiri ne ko mumini ko fasiki ne in dai cutarsa kai yayi addu'a Allah ya karɓa saboda haka manzo Allah yana neman tsari ko da kuskure kare wani abu da zai masa mugunar addu'a wasu ilmanzari yana neman tsari da mugun gani fil ahli cikin iyalansa da ya bari wal mali da dukiyarsa da ya bari kare ya dawo ya tarar da abin da baya son gani rawahu muslimun haka za haka muslim ya rawace shi haka nan da sigar labari huwa fi sahih muslim yana nan wannan ma a cikin sahih muslim al-hawri ba'da al-kawn din nan ana rubuta shi bin nun shi al-kawn din da nu da nu'ara wa kaza rawahu tirmidhi haka imamu tirmidhi ya rawace shi da nu'ara wan nasa'i haka imamu an-nasa'i ya rawace shi da nu'ara al-hawri ba'da al-kawn ala turmuzi imamu turmuzi yake amma wayurwa ana rawaitowa da alkauri bin ra'i da ra zai zama alhauri ba da alkauri to zai zama duk ma'anar su da da alhauri da alkauri wa kilahu ma dukkan su da wajen yana da fuska ta ma'ana da fasarar da ta dace amma shi ba turmuzin ya rawaice shi ne bin nuni ya ga maka wa kaza rawahu turmuzi wanda sa'i kuma ƙala turmuzi bayan ya rawaito shi da nu'ara ya ce amma fa ana rawaito shi da ra wakilahu ma da wajen dukkansu suna da fuskar da ma'ana take tabbata a ciki to ƙala ulama in ce imamu nawawi malaman hadisi suka ce wa ma'anahu bin nuni ma'anar wannan lafazi da nu da nu'ara alkauni ko warra'i da ma'anarsa tara alkauri jami'an gaba ɗaya ma'anarsa a rujubu min al-istiqamati komowa daga daidaituwa akan tafarkin Allah qul amantu billahi thumma istaqim fa magana hada baka sai kai imani da Allah sannan ka daidaita akan hanyar Allah innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu shine istiqama mutum ya daidaita akan shi yake cewa ihdinas siratal mustaqima ka shirya da mutafarki madaidaici shine istiqama to mazala da kansa yana neman tsari a wajen Allah daga komowa daga istiqama da yake ka gane ai ba'adar kauni bayan ya nutsu aw ziyadati ila naqsi ko kuma ƙari zuwa ga tawaya ka gane abin da ake nufi dama babu istiqama eh ko kuma ƙari zuwa tawaya dama tauyayye ne babu istiqama kuma da ya tafi sai ƙara lalacewa ya ci baya ziyada anan ba ta amfani bane wato wato methodology da ake ta kuma ne ci gaban methodology ne a ziyada ko ƙari ilan na ƙasa zuwa ga tawaya kaga istiqaman ma dama babu maimakon koda a hakan aka dawo yadda aka tafi da dama dama to sai kuma aka samu ƙari zuwa ga tawaya shine ma'anar alhauru ba'adal kauri ko alhauru ba'adal kauri qalu malama hadisi suka ce wa riwayatul ra'i ita wannan riwaya tara alkauri ma'kuzatu alqita ne min takwiril imama daga kewayawar rawani in ana naka rawani ai abu da ake ta juya shi ko eh abu da ake kewaya shi shine juyawar al'amari kenan wa huwa lafun wa huwa lafuha shine nada shi a guri daya aka ce laffa kamar ya ninka ya ninka ya ninka to haka na rawani a guri ɗaya ake ta kewaya shi har sai ya kai yadda ake yi sannan a saki sauran in ma gaba ɗaya ne a naɗe shi gaba ɗaya duk dai a guri ɗaya ake naɗa shi kaga jelar tana ƙara dawowa ta maimaitu ta ƙara maimaituwa shine ma'anar alkauru bin ra'i lafuha tara ta wa jam'uha da tara ta a guri ɗaya wa ruwayatun nuni shi kuma ruwayar nan ta nu'ara alhauri ba'da alkauni min alkauni daga kasantuwa ne masdaru kana yakunu kauna shi alkauni ismul masdari ne kana ya kasance ya kunu yana kasancewa kaunan kasancewa kana ya kunu kauna idza wujida ko idan an samu abu wastaqarra kuma ya tabbata sai a ce kana ya kasance kamar ya tabbata kenan ko to kar a samu alhauru juyawa ba'adar kauni bayan tabbata a tafarkin Allah in ka kana za shashi da nu a rake wa an ali ibn rabi'a hadisi na uku a wannan babu arau take daga ali ibn rabi'ata qala shi din tabi'i ne ba sahabi bane zai baka labarin da ya je a wajen sahabi yace shahidtu ali ibn abi talib ali ne da ali alin farko shi tabi'i yace la halarci wajen sayyidina ali dan abi talib radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda utiya bi dabbatin an zo masa da dabbar hawa biyar kaba domin ya hauta falamma wa ba rijlahu yayin da ya sanya kafarsa tirri kaji a cikin wannan fangamin ko wangami ake cewa eh fangami ko fankami fangami yawa shine arrikab eh wani lokaci da shi ake kiran dabban ma asali wani abu ake sa kafa fa ma auzabtum alai min khailin wala rikabin kaga raƙumi ake nufi anan min kailin doki wala rikabi wala raƙumi amma sai aka kira shi da wannan abun da ake takawa in za a hau doki to lokacin da ya sanya kafarsa a cikin wannan fangamu ƙala sai ce bismillah farko kenan falammastawa ala zariya yayin da ya daidaita akan bayan dabbar ƙala sai ce alhamdulillah da zai sakara lana haza aya ba ce wata subhanan da zai sakara lana ba eh to shi sai juya ma'anar tasbihi ta koma godiyar Allah eh babu laifi sai ka gode wa Allah na gode wa Allah alladhi sakara lana haza wanda ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu mufrina da bamu kasance muna samun iko ba da ga hawa wannan abun hawan ba dan Allah ya hore mana wa inna cewa mu la wallahi mun kalibuna masu juyawa ne ila rabbina zuwa ga ubangiji mu mu da abun hawan namu sun makala sanata alhamdulillah salasa marrati ruwayar hadisi mazala ba shi kabbara ya ba kabbara salasa to shi ya maimaita godiyar Allah salasa marratin har su sun makala sannan sai ya kawo kabbarorin ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar salasa marratin shi ma har su ثم قال فنزلت سبحانك فأنت يا تبت غريكا إني ظلمت نفسي للي شواني لا ظالمت كينا فغفر لي الله كغافر كامل إنه بمن شل مريا ديك لا يغفر الذنوب إلا أنت ما مي غافر تذنبي سيكي ثم ذهيك سنان سيلا على سيك ألك إليه داليا anan ba ce kuma tabbas sama ba ka san murmushi daban dariya da asira mun karanta kana tuhikuhu at-tabassum dariyar manzo Allah shine murmushi amma akan samu ɗaiɗaikun lokacin wani abu ya zo ya ba shi dariya har a ga yayi dariya da hika hatta bada al-yabu ya ce yayi dariya har sai da fikokin da suka bayyana amma ba kasafai annabi yake wannan to shi nan sai da Ali dariya yayi ba murmushi sai fashe da dariya fakila sai aka ce ya amiral mu'minin ya sarkin mu'minai minayi sha'in da hikta a dalilin wani abu kake dariya ba ka sabai kake shi ne za a yawanci yakan yi kuka ne ƙwarai kuwa yakan zama shiru kamar mai damuwa saboda takawa da tsoron Allah amma a wannan yanayi sai ka ga ya saba wa al'adar shi ne ake tambayar sai a dalilin wani abu kake dariya ala yace ra'aytu nabiyya lokacin yana khalifa yace wata rana na ga annabi sallallahu alaihi wasallama fa'ala kama fa'altu ya aikata irin abin da na aikata abin da kuka gana yi da na ɗora kafar nan na ga annabi ya yi ne bismillah na da na yi na ga annabi ya yi duk abin da ya wuce a baya da kuka gana yi ne fa'ala kama fa'altu na ga annabi ya yi irin yadda na yi sun magayi ka na shi ma mazala ya yi dariya kamar da kuka gana yi fa qultu ni ma na tambaye shi kamar yadda kuka tambaye ni na ce ya rasulullahi min ayi shay'in da hikta a dalilin wani abu kake yin dariya qala sai ce inna rabbaka subhanahu ya'jabu min abdi sai manzo Allah ya ce hakika ubangijinka subhanahu wata'ala yana mamakin bawansa idza qala in bawa yake ijirdi zunubi lokacin da bawa yake neman gafara wata Allah yake Allah ka gafarta mu zunubaina Allah yana mamaki wai dama ya alamu wannan bawan ya san annahu la yakul zunuba gairi dama ya san ba wanda ba wanda ya isa ya gafarta zunubai sai ni ba mutum da ya san ya gafarta maka sai dai Allah to shi ne wannan abun ne ya ba manzo Allah dariya shi ma sai zali da yazo sai ya tuna wannan abu a sai duk abin da kaji ya faɗa da abin da yayi din ba yin sa bane ya ga manzo Allah yayi har wannan tafsirin subhanaka inni da lutu lumti fa gafirli innahu la yaghfiru dhunuba illa anta in ka samu dama kai ma duk kai in ka hawo abun hawa lokacin tafiya sai sauran ko babu ya kare wannan hadisi rawahu أبو داود والترمذي أشياء فلتكي كتنزو وقال يتي حديث حسن وحديث ليك كاوة وفي بعض النسك أتكي شاش النسكوكي نربوتو أربوتا حديث حسن صحيح دم أنت حديث حسن كوي لو حديث حسن أشاش النسكوكي حديثي wannan ruwayar da aka ce ruwa turmudi wa kala yace hadisun hasanun sahihu وهذا لفظ أبي داود أما وانا لمكا كان تاشيني لفظ رواية إمام أبو داود حديث لك بينا تتقولا دميسا بادي كي لنا دعوة تنسير تقوي الحمد لله an je goma ta yayi haka mun ci kusantar alhamdulillah dawa da muke goma muka zauna ko sai awa ɗin ta kada maka ta awa ta muke to alhamdulillah to bismillah akwai tambaya ba ma'ana a salatu to zai rama azumi guda ɗaya amma babu kafara in dai ba da ganganci ne ba in ku da ganganci ne ya san alfitin zai iya huzowa yana wannan halin to bayan rama ko akwai kafara amma in a rashin sani ne yana ganin kamar yana da yalwan lokaci ashe lokacin ya kare masa shi bai sani ba sai ya tsinci kansa a wannan yanayin to zai rama azumi guda ɗaya bayan sallah na'am tambaya ta biyu babu laifi ai kira shi aka ba shi ya bu ba shi ya ware ko ya tsallaka ko ya taka mutane ya wuce ba sai da aka buɗe aka ce mar yazo to saboda haka wannan babu laifi yana da kyau kullum nasiha da ake a dinga ba yan agabi haɗin kai abin nan da suke gyara sahu ne wanda kuma manzo Allah sallallahu sallama mun karanta tun a kafin na muwaɗa mali idan an zo in aka yi iqama baya yin kabbarar harama sai ya duba ya tabbatar da sahu ya daidaita sannan ya juya ya kabbarar harama wata rana har ya juya zai kabbarar harama sai ya hango kirjin wani ya ɗanyi baya ba fa kafarsa da ya biyar a sau ba kirjinsa ne ya ɗanyi baya sai da ya koma ya zai sami mutumin ya daidaita shi sannan ya dawo ya shiga gurbin sa ya kabbarar harama to abin aikin da ‘yan agaji ke aikin liman ne kuma mun karanta abubuwa ta sai za su zo shi ya fara na ɗan azabi na su gyara su shi zai kula da sahun gaba sannan sai akwai wanda ya wakilta su je su duba masa su caje sahun nan tun daga sahu na biyu har na ƙarshe sai sun tabbatar sahu ya daidaita an zo an gaya masa cewa sahu ya daidaita sannan ya juya ya kabara haram to saboda haka ɗan azabi aikin su yana da kyau akwai shi a cikin addinin musulunci musamman na gyaran sahu kuma yana da kyau a dinga ba su haɗin kai don guri akwai yalwa suka ce kaɗan buɗa a kila wani ya shiga yana da kyau saboda za a ga da yawa an an zauna an barin da a sahu idan an zo sallah aka miƙe kuma sai ka ga akwai tsakani wanda sai ka ga ana ta matsawa gaba an yi gaba kuma wannan sahun da za a yi ba lalle ne a samu daidaito yadda ake so ba tunda an yi shi ne a lokaci guda babu nutsuwa amma tun farko in aka gyara wanda daga an tashi kawai dama tsayawa za a yi ba sai na gaba na baya ya yi gaba ba to kaga sahun zai su zama mai kyau wannan babu laifi da nan agaji ya kira ka ka tsallaka ko mutum nawa ne ka je ka cike gurbi tunda su da suke gaban ka sai suke je su zauna a gurin to ba za a bar gurbin ba kowa ba tunda mazala ya ga mana shi kan yana shiga tsakani a lokacin da aka yi sahu aka bar tsakani alhamdulillah abu da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya ce mana Allah ya gane da mu marasa lafiya mu na gida da asibiti Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara mana lafiya matafiyan mu Allah ya dawo da su lafiya waɗanda suka zo mana Allah mai da su gidajen su lafiya Allah ka karɓi azumin mu da sallolin da dukkan ibadun mu da muke gabatarwa a wannan wata Allah ka kiyashe da kishirar banza Allah ka sanya mu daga cikin bayin ka da kake kyantawa ga gudun wuta a cikin wannan wata ya Allah shugabannin mu da muka zaɓa a zaɓen da ya gabata Allah ka riko da hannun waɗanda za su wakilce mu a sabuwar gwamnati za a kafa Allah ka riko da hannun Allah ka dafa musu Allah ka rike musu aikin su Allah ka ba su damar sauke nauyin da aka tsora mu waɗanda kuma muke tare da su ke mana jagoranci a gari kuma Allah ka dafa musu in sun gama wannan aiki nasa Allah ka ba su wanda ya fi shi wanda kuma ya fi shi alheri Allah ka taimaka musu kamar da suke taimaka mana duk masu taimaka mana Allah ka taimaka musu Allah ka ji kan iyayenmu da kakanninmu da surukanmu da ɗan uwanmu da maƙotanmu da suka rigaye mu wanda suke raye in samu ta zo Allah ka sa mu cika da imani masu ba da sadaka Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi wanda suke taimakawa wannan karatu yana gudana da jikinsu da aljihunsu Allah ka taimaka musu masu tsaya mana man jannare su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka biya musu bukatun su na alkhairi Allah ka biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a fatiha da salatul fati بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز فلا تنس نجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبجدنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به الأمم وتنفرد به الكرب وتقضى به الحوائج والمنال به الرقائب وحسن الخواتم وحسن الجمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله saka da ake mata Allah gidan lafiya ya himma ya aiki ya aiki to wajen Allah taimaka Allah saka da alheri assalamu alaikum wala baka